الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna ranar juma'a 16 ga watan jumada al'ula jira 1447 ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka matnul bina'i wal asas muna nan cikin shafi hawayo na uku inda mala ya kawo matsaloli guda goma da suka shafi bayani akan wannan fanni mai albarka mun kwana akan na shida sadisan wadi'uhu bayani cewa wanda ya aza wannan ilimin wato ya nakalto shi daga kwakwalwa zuwa a ce an rubuta an gane gashi a rubuce an gan shi ta fuskar ƙa'idodi to sai kawo cewa shine abul aswadi du'ali to wannan ɗaya ne daga cikin zantuka da ake kawowa ka duba littattafai na tasirifi to wasu za ka ga kuma suna ambatar wani wasu na cewa wanda ya fara aza shi shine mu'az ibn muslim al-harra an ce shi ya fara aza ilimin tasirifi wanda shi ya zo daga baya-baya ne tun da shi abul aswadi kaga tabi'i ne ɗalibin Ali ibn Abi ɗalibin ne almajiransa ne to wasu sun faɗi hakan to amma zai iya yiwa shi abul aswad tunda lokacin duka ya cakuɗa ƙa'idodin ne akwai na nahawu akwai na tasirifi ya zan daga baya shi mu'azu ibn muslim sai zan ya ƙara wasu abubuwa kuma ya faɗaɗa tunda dama haka ilimi ya ta tafiya lokaci na zuwa 'yan baya suna ta kakkara wasu abubuwa suna ta kakkara wasu abubuwa tun da can farko-farkon to da tasirifi da nahu haɗe suke a rarraba ba daga baya ne wasu malamai suka zo sai suka suka ware da shi yasa har yanzu zaka ga wasu daga cikin littattafai na nahau da suka ga suna kawo wani yanki na tasirifi sai su sai su hada kama al-khulasa lifiyatu bin malik to kaga ya kawo tasriful asma haka littafinsa alkafiya eh shi ma haka haka alfarida kifayatul gulam ta shekhu sha'ban to duk zaka gani suna dan kakkawowa eh duba da cewa asali dama haɗe suke ba a rarrabe suke ba to shine sabi'an na bakwai ismuhu sunan wannan ilimi akan ce da shi ilmu sarfi wa ilmu tasrifi da haka duka sunayen nan guda biyu malamai na ambatonsa da shi wani zubin su ce ilmu sarfi wani zubin su ce ilmu tasrifi ko duk daidai ne wa yi tulakun nahau عند المتقدمين شاملا التصريف kai wani zubin ma su magabata sukan ce na hau kuma bai takaita iya na hau ba a hadda tasirifin ya shiga mafi yawan ibarat na almutakaddimun magabata 'yan baya to in suka zo sukan ce ma'arifatu annahawi to suna nufin nahawu da tasirifin gaba daya saboda wancan dalilin da muka ambata a ɗazu saminan na takwas istimdaduhu inda yake samun madadi duk abin da ka gani akwai inda yake samun madadi in wannan madadin ya yanke to za ka ga sai mutuwa kuma to yustamaddu min alkitabi was sunnati wa lisanil arab shi yakan samu madadi ne daga littafin Allah da kuma sunnan ma'aiki da harshen larabci bishisa da za a ce ai ba alkita ba alkur'ani ba sunna ba larabci ba yadda za a yi a samu wani abu sunansa ta sirifi ai ba zai yi ba an gane? eh tun da dama babban wazifarsa wannan abubuwan uku ne eh a gane alkur'anin a gane sunna a gane kuma zantuka na larabawa na'am to shi yasa za a ko istishhadi za a yi to su dai ake faɗa kan ambaci aya ko ambaci hadisi ko ambaci wani baiti daga cikin waƙoƙin larabawa amintattu tasi'an na tara hukumu ta'allumihi hukuncin koyonsa Mm.
to yace fardu kifayatin alal umma Mm.
Eh, to fardu kifaya ne mun yi alfardul kifayi cikin alfiyatul usul an yi bayanai da kuma zantuka na malamai Mm.
to jumlace jumlace akan al'umma yana nufin musulma Ka gani da su suka yadda da cewa su musulmi ne to a gaba ɗayansu sanin tasirifi fardu kifaya ne mana aka samu wasu daga cikinsu sun karanci ilimin sun goge sun zamo mujtahidai a gani Mm.
yawwa to sauran ba za a ce su ma sai sun zo kamar su ba Mm.
Eh, amma malamai suna tafsili cewa banda shi wanda ya kutsa harkar ilimi wanda ya kutsa kai ne ga harkar ilimi to shi kan ta ayyana alaihi Mm.
Eh, wanda yake son ya dinga fatawa ko ya dinga wa'azi ko ya dinga tafsiri ko ya dinga karantar da al'umma Mm.
to shi kan ta ayyana alaihi ta'allumu tasrifi Mm.
koyon ilimin tasrifi ya wajaba akan kansa Na'am.
saboda halin da ya samu kansa Mm.
na me abu go masa waya waya ba da amsa Mm.
ala gafarta balan hukuncin kaza kaza kaza kaza Mm.
wanda ya alwala kaza kaza kaza kaza kaza. ko fasara hadisi kaza ko aya kaza Mm.
irin wayannan to duk wanda ya kafa kai ne a wannan layin Mm.
ko kuma zai dinga yawo yana da'awa yana yi wa mutane wa'azi Na'am.
gobe wa'azi kan ikhlasi tuba takawa da sauransu Mm.
ko al'umma yake tarawa yana koyarwa Na'am.
to shi sanin tasarifi gare dole ne Dole.
Eh, in bai san shi ba to ya saba ma Allah kuma sai an mai zunubi sai an masa azaba Mm.
an fahimta Na'am.
yawa amma wanda shi bai sa kansa ba Mm.
shi dai yana kokari ya san yadda zai bauta ma Allah ya yi sallah ya yi azumi Mm.
da sauran hukunce hukunce da suka wajaba a kansa Mm.
bai amsa fatawa bai karantar da kowa Mm.
an gane Mm.
bai tafsiri bai kaza bai kaza Mm.
to shi ba wajibi ne gare shi ya san tasirifi ba Mm.
musahabi ne eh shi musahabi ne Mm.
Eh, tunda shi dama bai sa kansa wannan layin ba amma kai yanzu da kan nassaba kanka Mm.
har tutiya kake yi Mm.
aiku malamai ne Mm.
an gane Mm.
su wajibi ne kai gare ka Eh, amma wanda shi da baki ne zaka ji ya ce shi ba malami ba ne kuma shi ba almajiri ba ne to shi ba za mu ce dole sai ya iya tasirifi ba Mm.
na fatar an gane tunda ya an mai fatawa bai- bai- ba zai ma karba ba Mm.
ba za ka ganshi saman mimbari yana hudu ba ko yana da'awa ko yana wa'azi da sauransu ba Mm.
shi dai kawai yana kokarin ya sanya zai san fardu aini a kansa Na'am.
abin da ya zan tilas ya yi sallah azumi da sauransu waɗannan kawai yake kokari ya ya sani Mm.
an gane Mm.
to wannan shi ne kaga daga wannan za ka gano shirme na ɗaliban yanzu eh wanda za ka ga in matsala ta ilimi ta taso sai ka ga ai ta sa baki Mm.
na batar an gane Mm.
abinda kuma zai taimake shi ya san abin kuma bai tsaya ya koye shi ba Mm.
bai tsaya ba ba abin da ya sani ma ka zaro littafi ka koyar da shi sai ya gudu sai ce ai karatu akwai tsauri to ka daina wa'azi mana Mm.
ka daina karantar da mutane kar ka ƙara ba kowa batawa ko da mata ko da kanka ne kanka ma ba a yadda ka ba kanka batawa ba sai dai ka je ka tambayi malami Na'am.
eh ba ya kata annan ba Shi kenan.
to a gani saboda in baka ya ka fita sai ka bar wa masu yi Na'am.
ko ba haka ba Ƙwarai kuwa.
ai ba dole ba ne Mm.
eh to dole sai an kula fa Na'am.
eh dole sai an kula ka san matsayin kanka kuma ka san hukuncin kanka Mm.
eh lalle in ka shiga harkan nan to wallahi wajibi ne gare ka ka tashi tsaye eh ba wai ganin dama bane Mm.
duk wahalar da zaka sha to dama ilimi ana samun sa ba wahala magabata suna cewa la yunalu ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutu na jikiya ba zai yi ba ba zai yi ai bai ma yiwa ka zama malami cututtukan zamani da ƙari ma ba su same ka ba su ƙwalsa da basir ciwon ƙawahu ciwon idanu hawan jini ciwon suga da sauransu duk sai ka haɗu da su kamin ka zama malami
Har da ƙari.
har da ƙari ma to dole ka- dole ka dinga zama da yawa kaga dole ƙwalsa ta kama ka Ƙwarai.
ko ba haka ba Ƙwarai kuwa.
tunda ɗalibi ilimi ba a son ba yana cika ciki yana yawan cin abinci sosai Mm.
to kaga dole ya zamo ka takaita shan ruwa ka takaita cin abinci da sauransu Mm.
eh to kaga nan ulcer za ta abin nan Mm.
za ta yi ma sallama ko Mm.
eh eh eh eh a sosai ai shi yasa za a ga mafi yawan su to ai yanzu ma an rage ai tun da babu waɗanda ma za su zo su ɗau karatun amma lokacin da ana zaure na gaske Mm.
ai til dawon ake yi mala Sun sahi.
a sallah kawai ake tsayawa a yi sai ɗan cin abinci haka da wanka da sauran malami wannan su zo su- a ba su ilimi su wuce wannan su zo ba su haka za ka yi ta gani Mm. saboda lokaci akwai masu neman ilimin da gaske waɗanda wai za su bar ma garuruwansu su zo don ɗaya ilimin Mm.
yanzu ka ga mutum ya bar gari neman kuɗi zaina Ƙwarai.
ko zaina boko Mm.
a ba wai ya je don ya samu ƙur'ani ko ya samu sunna hadisai ba Mm.
ko tasirifi ko balaga ko na hau Mm.
a yi tildawan ake to shi yasa za ka ga mafi yawancinsu suka rasa ƙawahu da idanu da sauransu saboda yawan karatu Mm.
Eh, za a wahalar da ido Mm.
sosai Allah ya sa mu yi lafiya Amin.
Mm, to ai shi yasa haka sun samu ilimin Ƙwarai kuwa.
mu kuma da ke son a ba arha eh samu karatu eh
Abin ya mana wahala.
da ya gani can da ma sai kai sati ba baka yi wanka ba to kana ma da lokaci Ba ma lokaci.
ma lokaci Ka- za a yi ba ba ba karatu ake ba yanzu gaskiya Eh, ba karatu ake yi ba Mm.
na Allah dai ya samu dace Amin.
على الأمة وقد يتعين على المجتهد تهكينا وجبا مجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة لوكتين دا wato fahimta wata mas'ala ayyananna wato ta tsayar da shi au fatawa ala shay'in min ko fatawa akan wannan shine muka yi bayani dan daga lokacin da kace zaka bada fatawa to ko ka sani ko baka sani ba ka naɗa kanka mujtahidi ba ina ba ta ran gane No.
wasu hallan ba waya suka raba waya a dinga Muna taimaka a- eh a dai- to ko ka sani ko baka sani ba yanzu ka naɗa ma kanka rawanin mujtahidi la iyaka in ka kai in ba kai ba to wannan kai da Allah Wata za ka ce mai adadari ya ce mai ishimawi ya ce kuma makamancin haka. Ya- Na'am.
Ko da misali Mm.
ya tambaye ka hukuncin rafkanuwa Ai.
ya ka ce mai adadari.
wurin malami ka ɗauko shine abin tambaya in wurin malami ka ɗauko to sai ka faɗa kamar yadda ka faɗa Na'am.
yanzu kai ɗan aike ne ba malami ba ne Sai in ce to mai adadari ya ce.
an tanakilun eh bisa ga yadda malami na ya koya mu Na'am.
don ka ce mai ahalari ya faɗa to ta yi aka yi ka gano ya faɗa
Littafin shi na karanta. Aka ta wace hanya hannun malam.
to sai ka jingina magana zuwa ga malami don a gano kai ba daga gare ka bane Na'am.
ka fahimta yi Na'am.
sai ka ce bisa ga yadda malami na ya koyar da ni malam mai ahalari ya ce kuma kaka ƙara kaka rage shi sharaɗinsa Mm.
ka bayar da shi kamar yadda ka ji Mm.
karka ce ina zato haka malam ya fasara Mm.
Ah, ka faɗi Na'am.
zato ilimi ai ba zato a ilimi ai saboda haka an talhaki ai Mm.
shi ake kira hikaya shi ake kira annaƙil Mm.
akwai kaful ikhwan a shehu abdullahi ai ya bambance Na'am.
bain al'alimi wan naƙili Mm.
bambanci tsakanin malami da wanda yake naƙaltowa daga wani Mm.
saboda haka in naƙali za ka yi Mm.
ya faɗi shi kuma naƙali yana da sharaɗi sharaɗinsa kar ka rage Kakka ƙara.
yawwa don in kan rage ka yi wa malam ƙarya ka ci amanarsa Mm.
in ka ƙara ka yi masa ƙarya to bale ka juya Na'am.
an gane shi malami ya yi gabas Sai ka yi wannan.
kai kuma ka yi yamma Na'am.
to yanzu kai ke faɗa ra'ayin ka kake faɗa ba malam ba Ba na ma- malam bari umminka Eh, to anan ya halatta Mm.
Eh, tunda wannan dama ba a kiransa ilimi ai Mm.
Eh, al'asul wannan ba ili- ba ilimi ba ne a gane ko Na'am.
yawwa daidai yake da a baka wasiƙa sai ka je ka kai mawa ne sai ka dawo Na'am.
ko ba haka ba Ba na-
Allah ya samu dace Amin.
ashiran na goma masailuhu mas'alolinsa minha daga cikinsu almujarradu wal mazidu almujarradu wal mazidu duk za a yi bayani a kansu Mm.
mujarradi Zama.
shine wanda ba harafin ziyada a cikinsa wal mazidu da wanda kuma akwai harafin ziyada a cikinsa Mm.
wal ilalu da ilali wal ibdalu da ibdali wal qalbu da qalbi wal hazafu da hazafi wal istiqaqu da istiqaqi Mm.
wal ziyadatu da ziyada wan nuqsanu da ragi wat tasniyatu da tasniya wa awzanul jumu'i da kuma ma'aunai na sunaye na waɗanda suke jam'i wal idgamu da idgami wal tiqa'us sakinaini da haɗuwar sukunin guda biyu Mm.
ilah matsalolin suna da yawa Na'am.
to duk wannan matsaloli ne na tasirifi Mm.
to za a karanta wasu daga cikin abin da ya kawo Na'am.
eh, insha Allah in an cin musu kowanne sai a yi sharhinsa Na'am.
to wannan su ne matsalolin kaɗan daga cikin matsaloli na tasirifi Allah ya ba mu ikon ganewa Amin.
Eh, sai mu kwana a nan wani sati sai mu tashi abu na biyu almizanu tasrifi eh sha Allah to amin har yanzu dai ba a shiga aiki ba malai ne mana sharan fage ne saboda mu ƙara sanin ilimin tunda a tasriful maidani kaga duk ba mu yi wannan ba Mm.
yau to kaga akwai bukata A san shi.
kana karanta fanni sai ka abin nan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi